Ibrahim wadkur ka tuna idan saka Musa lokacin da Musa ya nemi shayarwa ai alaba su ya li qaumi ya nemi a shayar da mutanen shi da ruwa wa qala bishu gashi ko sun shiga halin kishirwa ta fiye a cikin rubuki wa qulna sai muka ce ila rabbi asaka alhajara ka bugi wannan dutse da sandarka wa huwa allazi farraja saubihi shi ne wannan dutsen da ya gudu da tufafin nan na shi annabi musa hafifun wanda yake mai sauki marabba'un mai kusurwa hudu kara asar rajuli kamar kan mutum ruhamun ka ce tagulla ne aukar zanin koko ka ce nalkakke ne fala rabahu sai ya bugi wannan dutsen famfajarar yan shakkat minhu isnata asharata aynan sai idanuwar ruwa goma sha biyu ta tsago daga wannan dutsen wasalat kuma ta zuba da adala asbaɗi adadin jikokin nan da alimu kullu unasin kowanne daga cikin mutanen nan ya sani ai sibbin kowanne jika minhum daga cikin su ya san masharabahum wurin shan maulai ashurbihim shine bagiran da suke shan ruwa fala yasha fala yashrukuhum fihi ghayruhum wanda waninsu ba ya tarayya da su a ciki wa kulna lahum sai muka ce da su kulu ku ci wa sharabu ku sha ne rizqin lahi daga arzikin da ubangiji ya ba ku wala ta sau kada ku zai ke mufsini na kuna masu banna fil arla a bayan ƙasa halin wannan hali ne muwakkilatun wadda take a duk karfafawa li amili ha ga mai aikinta min asiya ne da aka shi da aka ce wala ta sau da kasar musallasati da yin kisra da tasalisa nan a sada ai kada ku yi banna wa yanzu qultum yayin da kun ce ya Musa ya annabi Musa lan nasbira ala da amin wahidin ba mu iya hankuri da abinci daya ai nau'in wani nau'i minhu daga abincin nan ko huwa almannu shine darba wasalwa da tsakkin tantabaru fadawala na rabbaka ka roƙa mana ubangijin kai hurjila na shay'an ya fitar mana da wani abu min matun bitul arlu ga abin da ƙasa take tsarawa min tazulul bayani domin bayani ne ai min baqaliha daga magunƙura ƙasa wace sa'iha da kuma kulkutunta wa fumiha da alƙama ta aihin ɗata shine alƙama وأدس هذا أدس أنت وبصل هذا البصر قال لهم موسى سيع النبي موسى يتي موسى أتستبدلون الذي هو أدنى yanzu za ku nemi mu sanya da abin da yake zama mafi kaskanci a hassu mafi kankanci billazi huwa khairun da abin da ya zama shi ya fi ai a sharafa mafi ɗaukaka ai a tahu zunahu badalahu yanzu za ku riƙi kaskantacce ku bau wanda yake mai kyawu wal hamzatu alhamza ta zo nan lil inkari domin musu ne ba ba sai suka ki an yarjuku su dawo fa da Allah ta'ala sai annabi Musa ya roki Allah fa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ihbidu ku sauka inzilu ku sauka misra a cikin birnin misra min al-amsal daga cikin manyan garuruwa fa inna lakum fihi ma sa'altum abinda kuka roƙa akwai shi cikin garuruwan nan minan nabata na tsururuwa walore bat aizu ilak alaihim zillatu an sanya kaskanci gare su azzullu kaskanci wal hawani da walakantata wal maskanatu kuma aka sanya masu tsananin talauci aya asar da faƙar gurbi irin na talauci ya zo mana sukuni daga sukuni wal hizi kuma aka sanya musu kunya fa hiya lazimatul lahum wannan kunya ta lizimta gare su wakanu wa ‘yan kanu a gani ya a ko da sun zamo mawadata luzumar dirhami sun luzumci dirhami malarubi wanda yake abin daddakawa shine abin kerawa lissakkatihi ga makerar shi wa ba'u sai suka dawo raja'u sun dawo da galibin da fushi min Allah daga wajen Allah zalika wancanan ka ayan larbu dukan nan wal galabu da fushin nan bi annahum cewa su bi sababi annahum dalilin cewa su kanu sun kasance yakfuruna suna yin butulci ba ayatin lahi da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawa ta zakariya kamar annabi zakariya wa yahaya da annabi yahaya an kashe su bai gayar haƙƙin ba da haƙƙi na shari'a ba zulman ai an kashe su ne akan zalunci zalika wancanan ka bima a sau saboda abin da suka aikata na sabo wakanu sun zamo ya aka duna suna ƙetare iyaka da ta jawo zuna lahadda suna masu ƙetare iyaka fil ma'asi a cikin aikin sabo wakararahu an kankoma shi nan ta'akidi litta'akidi don karfafawa innal ladzina amanu waɗannan da suka yi ba da gaskiya bil anbiya da annaba min qabla tun gabani wallazina hadu da waɗanda suka yi yahudanci sun wala yahudu sune yahudawa wan nasara da nasara wasabi'ina da sabi'awa ita sabi'awa nan aka ce ɗaya ifatun minal yahudi wasu jama'a ne suka fita daga cikin yahudawa awon nasara ko ko nasara mana amana akwai wanda ya ba da gaskiya minhum daga cikinsu ya yi imani billahi da allah wal yawmil akhir da rana ta karshe fi zamanin nabiyina a zamanin annabinmu wa amila salihan ya yi aiki na kwarai bi shari'atihi da shari'a irin ta annabin musa to falahum ajrahum lada su ta tabbata gare su ai sawabu a amalihim lada aikin su inda rabbihim wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba su yin bakin ciki ru'iya an kiyaye fila amira amana a cikin lamirin nan na cewa ka amana wa amila lafzu man lafazin nan na man wa fi ma ba'dahu da abin da ke bayan shi ma'ana shine ma'anar karatun wa zkurka tuna iza hazna misaqahum lokacin da muka rike alƙawalin su misaqakum alƙawalin ku ai ahadakum shine alƙawalin ku bil amali da cewa za ku yi aiki bi ma fi tawrati da abin da yazo cikin littafin taura wa qarrafa ana fawqa kuma dura hakika man ɗaukaka dutse birbishin ku aljabala shine dutse ikitala anahu mun tumbuko shi min asalihi daga asalin shi alaikum zuwa gare ku lamma abaitum qabulaha a lokacin da kuka ki karbar gaskiya wa qulna sai muka ce huzu ku riqima atainakum abin nan da muka ba ku bi kuwatin da karfi bi jiddin da kokari wa jihadin da kokari dai wazkuru kuma ku ambaci ma fiha abin da ke cikin shi bil amali da yin aiki bihi da littafin at-taura la'allakum ko cewa ku tattakuna nara za ku ji tsoron wutar Allah lawal awwal ma'asi ko ko za ku ji tsoron saba ma Allah sun matawallaitum sannan kuka ba da baya a arartum kuka bijire min ba da zalika bayan haka nan almi saka wannan alkawali da an kai da ku an da'ata daga barin biyan Allah falawla falalullahi alaikum ba dan falala Allah da yayi gare ku ba wa rahamatuhu da jin kanshi lakum gare ku bit tawbati da tuba aw tahirul azabi ko ko jinkirin azaba la kuntum wallahi da kun zamo min al hasirin cikin wanda suka yi asara ay al halikin sune halakaku wala qad la muqasamin wannan lami ne na rantsuwa kada alimtum hakika kun sani arabtum kun san allazina itadaw waɗannan da suka ketare iyaka tajawazul hadda suka ketare iyaka min kuma daga cikin ku fi sabti a ranar asibiti da sai da samaki da farautar nan na kifi wa kanna haina hum hakika an hane su an gabarin farautar nan wa hum ahadala ailata su ne ma'abuta rubukin nan wa kulna lahum sai muka ce musu kunu ku zamo kira da tambirai hasikina kuna kaskantattu mu ba adina kuna ababen nisantawa fakanu ha duk sai suka zama birai din wahalaku an ka halakar da su ba da salasata ayyamin bayan kwana uku wa ja'alana sai muka sanya ta ayatul kalqubatu wannan azabtarwar nakalan wannan musiba ne ibratan ya zama lura ne mani'atan mai hanawa minar cika bi misali ma amilu daga aikata irin aikin da su suka aikata Allah mai da su birai dan lamma bayyana yadaiha ga abin da ke gabaninta wa ma halfa ha da abin da ke bayanta ayyul umumin lati fi zamaniha ga al'ummomin da suka kasance a nasu zamani wa ba'da ha da wanda za su zo bayan su wa mau'izatan kuma ya zama gargadi ne lil muttaqina Allah ga masu jin tsoron Allah husu an keɓance su bi zikira da ambato la'annahu mulmun tafi'una biha dan su masu tsoron Allah suke amfani da wazi bi hilafi gairihim sabanin wasunsu wa kor ka tuna iz kala Musa li qaumihi lokacin da annabi Musa ya ce mu mutane ne wa qad qatal lahum qatilun an kashe wani kasashe daga cikin su la yadra qatilu ba san wane ne ya kashe ba wa salu sai suka tambaye shi anya da wallaha ya roƙi Allah an yi bayyana hulahun Allah ya bayyana masu wanda ya kashe masu ɗan'uwa fada sai shi annabi Musa ya roƙi Allah inna Allah cewa Allah ya amurkum ya yi muku umarnin an tasbahu bakaratan ku je ku yanka sanuwa qalu sai suka ce atattahizuna wa zuwan shin zaka riki maganan mu kamar magana da izgilanci mahazu'an bina kana mai mana izgilanci hayatu tujibina bi misali zalika inda kace wai Allah ya ce mu je mu yanka sanuwa qala sai ya ce a uzu amtani ubillahi ina neman tsari ga Allah min an akuna daga in kasance mina da jahilina cikin jahilai almustahzi'ina waɗanda suke masu irgilanci ma alimu annahu azmun yayin da suka san cewa shi ya daura niyya qalu sai suka koma cewa ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyana na mahiya ya bayyana mana to wace irin sanuwa ce za mu yanka ai ma sinnuha ya shekara nawa ce kalan musa sai annabi musa ya ce innahu ayallaha allah ya kulu yana cewa inna ha bakaratun cewa ita wata sanuwa ce la farilun ba mai yawan shekaru ba musinnatun ba mai yawan shekaru ba wala bikirun kuma ba yar budurwa ba sagiratun kankanwa awwanun ta zama dai tsaka-tsaki na safun ta zama ita ba tsohuwa ba ba budurwa ba bai na zalika da mazakuri a tsakanin wannan abin ambato mina sanina daga shekaru faf'alu ku je ku aikata ma tumaru na bihi abinda aka umarce ku da yin shi min zabaha na yanka wannan saniya qalu sai suka ce udu lana rabbaka ka dai roƙa mana ubangijinka yi bayyana na ma launaha ya bayyana mana ya launin sanuwar yake ƙala sai ya ce ina ya ƙulu yana cewa ina ha cewa ita bakaratun sanuwa ce safara'u mai fitsi-fitsi fage wa launuha wadda take mai tsananin fitsi-fitsi ai shadidu sufarati mai tsananin fitsi-fitsi tasarrun nazirina da take faranta cikin masu kallo ilaiha zuwa gare ta bi husniha saboda irin kyawanta ai to ujibuhum tana kayatar da masu kallo qalu sai suka ce dai udu lana rabbaka ka roka mana ubangijinka yubayyin lana mahiya ya bayyana mana wace ce ita a sa'imatun shin me kiyo ce am amilatun ko ko me aiki ce innal baqara kaga dai sanuwa ai jinsuhu jinsin nan na shanu almanuta abin kamantawa bi ma zikir da abin da muka ambata ta sha bahalaina ta yi tamka da juna gare mu lika saratihi saboda yawan shi shanun falamna hatari ai ba mu gano ba irin makasuda ta jawar da ake nufi wa inna cewa mu la muhtaduna wallahi masu shirya ilaha masu shirya muke ilaha gare ta amma fa insha Allah in Allah ya so haka nan fil hadisi ya zo a cikin hadisi aka ce laulam yastasnu da ba su toge da cewa insha Allah ba lamma bayyanat lahum da a bayyana musu kowace iri bace ahiral abada daga nan har ƙarshen duniya qala qala innahu يقول إنها بقرة لا ذلول تسير البرد ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت بالحق فذبوها وما كادوا يفعلون
kala sai ce innahu cewa shi ya kula yana faɗi inna ha bakaratun cewa ita sanuwa ce la zalulun wadda take ba a bi kaskantarwa ba gairu muzallalatin ba a kaskanta ita saniyan nan ba bil amala da yan aiki tusiru al arla wadda take juya kasa ay to qallibuha tana juyar da kasa lizara'ati domin yin noma wal jumlatu jumla anan sifatun sifa ce ta sufatu zalolin suffa ce irin ta kaskanci a ce dabba tana yin noma dahilatun tana mai shiga fin nafi a cikin koyawa wala ta sikila harsa kuma ba ta shayar da abin noma al'arla shi ne ƙasa almuhayyata wadda aka tanadi ita ƙasar nan lizara ta domin noma musallamatun tana lafiyayya min al'uyubi daga wurin aibobi wa asar al'amari da kuma gurbi irin na aiki lashiyatun wadda take mai launi launin launi fiha a cikinta gaira launaha banda launin ta wancan na farko ƙalu sai suka ce al'ana yanzu ka muji ita bila haƙƙi ka zo da magana gaskiya aina dakata ka yi furuci bil bayani ta me da bayani wanda yake cikakke fadalabuha sai suka neme ta fa waje duha suka samu wannan saniyar yan dalafata wajen wani saurayi alfari mai tsananin biyayya ne shi saurayin nan bi ummihi ga uwatai bashtarawa sai suka sai sanuwar bi mala'i masa ke haza haban suka ce za su ba shi zinaran da zai cika fatar sanuwar ba zaba huwa sai suka yanka ta wa ma kadu ya fa'aluna ai ba su yi kusa su aikata haka ba ne ga la'i sama ne ha saboda tsadar kuɗinta wa fil hadisi ya zo a hadisi lau zaba hu ayyul bakarata da sun yanka wannan sanuwa kanat da ta kasance tun farko la'ajaza a taho wallahi da ta ishe su walakin saniyar da lamari yake shaddadu ala anfusihim ai sun tsananta ma kansu bincike na wace iri ce za su yanka fa shaddadallahu alaihim sai Allah shi kuma ya tsananta musu wajen nema wa idza qatalatum nafsan وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون wa yanzu ka taratum nafsan ka tuna lokacin da kuka kashe rai fadara'atum sai kuka kama jayayya fihi idza musta'ifil asli fi dali aita hasamtum kun yi jayayya wata dafatun kuka yi ta tunkudar juna fiha akan kashe wannan rai wallahu Allah muhuriju ay muzhir yana bayyanar da ma kuntum taktumuna abinda kuka zama kuna boyewa ne amarya ha daga lamarin wannan kisa da an kai wa haza wannan yayi kiralun jumla ce wata dala wa huwa awwalul qissati kuma wannan shine farkon kissa din bihan faƙulna sai muka ce ili rubuhu ku buge shi ayyar katila wannan da aka kashe bi ba alaiha da sashen ta فقلنا ضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون wani riba bi lisani ha aka buge shi da harshen ita wannan sanuwa awo a jabi zanbiha ko ko aka buge shi da bindin sanuwar fahayya sai Allah ya tada shi rayayi wa qala sai shi wannan da aka raya din yace da kalani fulanon wa fulano wani da wani sune sun ka kashe ni limanai ammihi ƴaƴan dan uwan uban shi ne wa mata sai ya mutu fa hore mar mirasa sai aka hana su gado daman sun kashe shi ne don su ci gado wa kutila kuma bayan an hana su gadon su ma aka kashe su kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce kazalika la ihya'i tamkan wannan rayawa yuhyillahu al-mauta haka Allah ke raya matattu wa yuriikum ayatihi yana nuna muku ayoyi ne da la'ila qudratihi dalilai irin na qudrar Allah la'allakum ko cewa ku ta aqiluna za ku hankalta ta tadabbaruna ku lura fa ta'lamuna ku san anna al-qadir ala ihya'i nafsin wahidatin wanda ke da ikon raya rai guda qadirun ai mai iko ne ala ihya'in nufusin kasiratin bisa ga raya rayuka masu yawa ba tu'minu na kuma da gaskiya da Allah sun makasar ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون sun makasar ƙulubukun sai zukatanku ta bushe ayyuhal yahudiya ku yahudawa sun libatta yi tsauri an kabula haƙƙi daga barin karɓar gaskiya min ba da zalika mazkuri bayan wannan abu da aka ambata ne ihya alkatili na raya wancan kasashe ɗin wa ma qabla hu da abin da ya zo gabanin wannan min al'ayati na ayoyi da aka nuna muku fahiya sai ta zamo kar hijaratu tamkar duwatsu fil qaswati wajen bushewar zukatan nasu aw ashaddu qaswatan ko ko zukatan nan na yahudu ta fi dutse ƙarfi min ha daga dutsen wa inna min al-hijarati yana daga cikin duwatsu lama ya tafajjar min wala anharu abinda koramun ruwa ke ketowa daga ciki ne wa inna minha yana daga cikin duwatsun nan dai lamma ya shakkaku ga abinda ake tsagowa fihi idgamu ta'if al-asl fi shine fa ya kharij min wala ma'u sai a fitar da ruwa daga ciki ne wa inna minha ai yana daga cikin duwatsun nan dai lama ya abido abin da ke sauka yanzu yake saukowa min uluyin daga sama ila asfala zuwa kashiya min kashiyatin lahi dan jin tsoron Allah wa qulubukum ku ko zukatan ku yahudawa la ta ta'assaru ba ta yin gurbi na imani wala ta lenu ba ta jin taushi wala ta khasha'u ba ta jin tsoron Allah kuma Allahu bi gafilin Allah bai zama yana mai bari ba amma ta amaluna ga abin da kuke aikatawa wa innama sani yadda lamari yake yau asirukum Allah na ya muku jinkiri ne li waqatikum zuwa lokacin mutuwarku wa fi qira'atin ya zo a wani karatu bittata ne ta ce amma ya amaluna wa fi iltifatun akwai waiwaye a cikin shi anal hidabi daga barin zance afa ta dama una afa ta dama una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum يسمعون كلام الله ثم يهارفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون afa ta ma'una yanzu kuna damani a ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai an yi uminu cewa wai yahudu su ba da gaskiya ayal yahudu su ba da gaskiya lakum gare ku wa karka na fariqon wata jama'a ta zamo da'ifatun wani yankin jama'a minhum daga cikin su ay ahbarihim sune manyan malaman su yasma'una kalamallahi suna cin suna jin zancen ubangiji fit taurata a cikin at-taura thumma yuharrifunahu sannan bayan sun ji sai su canza shi yugayyirunahu su canza shi min ba'da ma aqaluhu bayan bayan sun fahimci maganar ta Allah ai fahimu sun fahimce ta wa ya lamuna gashi kuma sun san annan cewa su mafitaruna masu kagen ƙarya suke su jangina mu Allah wal hamzatu alhamza da kakkawa nan ta zo lil inkari domin musu ne ai la ta dama u kada ku yi damanin yahudu su gasganta ku falahum sabiqatun abinda yake na gabata ya tabbata akan su fil kufr cewa za su tabbata cikin kafirci na ne aka yi
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجوكم إن به عند ربكم afala ta'qilun wa idza laqul ladzina amanu idan kun gamu da waɗanda suka yi imani ay munafiqul yahudu sune munafiqan yahudawa qalu za ka ji sun ce amanna mun ba da gaskiya bi anna muhammadun nabiyyun annabi muhammadu annabi ne na Allah wa huwa al-mubashshiru bihi shine aka yi mana bushara da shi fi kitabina a cikin littafin mu wa iza hala idan sun dawo raja'a suka dawo ga ba'aluhum sashen su ila ba'alin ga sashe qalu za su faɗa ayyaru asa'um su shugabannin su allazina lam yunafiqu waɗanda ba su yi munafincin ba su faɗi liman nafaka ga wanda ya munafincin a to haddisu nahum yanzu za ku ba su labari ayal mu'mini na su mu'minan nan bima fataha Allahu alaikum da abinda Allah ya sanar da ku ya muku buɗi ay arafakum abinda Allah ya sanar da ku fi taurata a cikin at-taura min na'ati Muhammadin shine kamannan annabi Muhammadu biwa hajukum dan su yi jayayya da ku biwa hasimukum dan su yi jayayya da ku wallamu ita lamin nan ta zo lissairar domin farawa ne aka ce liwa hajjukum bihi don su yi jayayya da ku da wannan abin inda rabbikum wajen ubangijinku bil akhirati in an zo ranar karshe wa yuqimu alaykumul hujjata kuma a tsaida hujja akan hujja akan ku fi tarki ittiba'ihi a cikin barin bin shi ma ilmikum tare da sanin ku bi sidiki da gaskiyar manzon Allah afala ta aqiluna shin yanzu ba za ku hankalta ba annahum cewa su yuhajunakum suna jayayya ne da ku idza haddathumuhum in kun yi zance da su fatantahu saka ce ku bar zancen tare da yahudawa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awala ya'lamuna shin yanzu ba su sani ba al-istifhamu tambaya anan ta zo littakariri an yi ne domin tabbatarwa والواو الداهل عليها لكم واوي دا أكا شكرا أكان تلل أعرف دومين قارن بيان أن الله سوى ألا يعلم ألا يسمى يسرون أبن لكي قويوا وما يؤلنون دا أبن لكي بيناوا أي ما يهفون أبن لكي قويوا وما يظهرون دا أبن لكي بيناوا من ذلك دا قوانا وغيره دا ونيني فيرعوا سيأكي أن ذلك دا قبلين هكا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
ومنهم yana daga cikin su ayal yahud yahuda wannan ummiyuna akwai wadanda suke amawa ne awamu amawa ne la ya'lamuna alkitaba ai ba su san littafin ba a taura ta shine littafin a taura ba su san shi ba illa lakin sa ne dai amaniya akwai gurace gurace na gariya ai a kazi ba akwai karyace karyace talqauha da suke jefa ta min ru'asa'ihim daga shugabannin su fa ta maduha kuma su dogara da wannan karya wa in ai su ba su zamo ba fi jihadi na buwatan nabiyi a cikin musan annabcin annabi wa gairihi da wannan wannan mimma ya taliqunahu ga abin da suke kirkiro shi illa yazunnuna face suna zato ne zannan zato wala ilma lahum ba su da wani ilimi fawailun فويل azaba للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون fawailun kalma ce ta azaba ai shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu ay muhtaliqan abin kirkirowa min indihim daga wajensu thumma yaquluna sannan sai ka ji sun ce wai haza min indillahi wannan littafi daga wajen Allah ne da yastaru bihi samanan qalila dan su sayar da shi da wasu ƴan kuɗi kankani min ad-dunya na abin duniya wa humul yahudu sune yahudawa suke yin hakanan gayyaru sifatan nabiyyi sun canza siffofin manzon Allah da suka gani fit taurata a cikin at-taura wa ayatar rajami kuma ayan nan da aka ce a jefa mazinaci sai suka shafe aya wa gairahuma da wani waɗannan guda biyu wa katabuha sai suka rubuta ta ala hilafi ma unzila sabanin irin yadda Allah ya saukar to fa wailul lahum azaba ta tabbata da yahudawa mimma ka tabbata aidihim ga abinda hannayensu ta rubuta min al-muhtalaqi na abinda suke kirkirowa wa wailul lahum azaba da ta tabbata gare su mimma yaksubuna ga abinda suke aikatawa ne na rasha na bayar da can hanci wa qalu وقالوا لن تمسنا نار إلا أياما معدودة ولتقلتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم يقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا sai suka ce lamma wa'adahu annabiyun nara lokacin da annabi ya masa alƙawalin in ba su tuba ba Allah zai sanya su gidan wuta sai suka ce lan tamassana ay tusibana naru ai wuta Allah ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'adudatan sai kwanaki ne kidayayyu kila aka ce arba'ina yawman a kwana arba'in ne kawai Allah zai mana azaba waddata ibadata aba'ihi mala ijila shine adadin kwanakin da iyayensu suka yi suna bauta ma dan maraki sun mata zulu bayan kwana arba'in din ai wutar za ta gushe ta bar mu kullum ka gaya musu ya muhammadu ya annabi muhammadu hatta hattum shin yanzu kun rike a hadan alkawali inda lahi a wajen Allah ko fat an shafe minhu gare shi hamzatul wasli hamzal hamzan nan ta sadarwa istighna'an saboda an wadatu bi hamzatul istifhami da al hamzan nan ta yin tambaya ai kun rike misakan alkawali minhu daga Allah bi zalika da cewa in an kwana 40 an gama ya muku azaba falan yuhlifullahu ahadahu bihi a ai Allah ba ya saba alkawalin in ma an yi haka la a ba ya haka nan tsakaninku da Allah ba ba ba haka bane a taquluna shin ko ko kuna faɗi ne alallahi ga Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba bale haka ne lalle muna faɗi من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون bale haka ne ta masakun wallahi wuta Allah za ta shafe ku yahudu wata haladuna fiha kuma dawwama za ku yi cikin wata babu fita man kasaba sayyi'atan wanda ya aikata mummuna aiki shirkan shine hada Allah da wani wa hadar bihi hadi'atuhu kuma aka kewaye shi da kurakuran da yayi ya zo bil ifrad da kadaitawa wal jam'i ko ay jam'i ay istawalat alaihi aka jibinta mashi zunubai ne wa ahada qarbihi kuma zunuban suka kewaye shi min kulli janibin ta kowane sashi da ana mata mushrikan inda ya mutu yana mushriki to fa walaika wadancan nan kama su irin wannan laifuka a sahabban nari sune ma'abuta wutar jahannama hum su din na haliduna masu dawama ne fiha a cikin wuta ru'iya an kiyaye fiha a cikin shi ma'ana man ma'anan nan ta man wallazina والذين amanu آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati sun kai aiki na ƙwarai wala'ika ashabul jannati waɗannan su ne ‘yan aljanna hum haliduna su masu dawwama ne fiha cikin gidan aljanna وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون wa ka tuna iz ahadna mithaqa bani isra'ila lokacin da muka karbi alƙawalin nan na bani isra'ila fi taurata a cikin at-taura wa qulna sai muka ce la ta'buduna illa allah kada ku bauta ma kowa sai allah ya zo bi ta'i wal ya'i habarun labari ne bi ma'anan nahayi amma labari ne da yake nuna maka an ya hali ne wakwariya an yi wani karatu aka ce la ta abudu kada ku bauta ma kowa wa hasinu kuma ku kyautata bilwa ladaini ku kyautata ma uwayenku hisana kyautata birran ku zama masu biyayya ga iyayenku wa zal qurbi hakanan ma'abuta kusanci alƙarabati shine kusanci na zumunci haɗafon wannan ƙarin bayani ne alal walidai na ga walidai ne da kace wal yatama hakanan su ma marayu wal masakin da tawallakawa wa qulu lin nas qawlan hasanan ku faɗi magana mai kyau ga mutane min al'amr bil ma'rufi shine yin horo da alheri wannan hay anil munkari da hani ga abinki wasidqi da riko da gaskiya fi sha'ani muhammadin ga sha'ani annabi muhammadu wa rizqi da kuma tausasawa bihim ga mutane wa fi qira'atan a cikin wani karatu ya zo bi lammilai da yama ha'in nan lamma maimakon hasanan da yace ka ce wasna wasu kuni sine da tsamurewar sine masdarin wannan masdari ne wasufa bihi da aka sufanta da shi mubalagatan dan kaiwa matuka wa aqimus salata sannan ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka fa qabiltum zalika sai suka karbi wannan zance summa tawallaytum bayan sun karba sai suka bada baya a araltum kuka bijire anal wafa'i bihi daga cika alƙawalin da kuka dauka fihi iltifatun akwai waiwaye a ciki anal gaibata daga barin fakuwa wal maradu abin nufi da wannan magana dai a ba'ahum ana yi ne da iyayensu can na farko illa qalilan sai yan kadan minkum daga cikin ku wa antum mu'riduna kuna masu bijirewa ku kauda kai anhu gabarin shi ka aba'ikum kamar yadda iyayenku sun kai wa وإذا yadhhabna أخذنا mithaqakum ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون wa yanzu a hazina nisa kakon ka tuna lokacin da muka karɓi alƙawalinku wa ƙulina sai muka ce la ta fi kuna dima kada ku zubar da jinayen ku turi kuna kada ku zubar da jinin ku bi katale ba alikun ba alan inda sashe zai kashe sashe wala ta wuri juna an kada ku fitar da kawunan ku min diyarikum daga gidajenku ai la ya hore ba alikun ba alan min darihi kada wani daga cikinku ya fitar da wani daga gidanai sun ma qarartum sannan kuka yi furuci na kun karba ay qabilatum zalika li saqa kun karbi wannan alqawli wa antum tashhaduna kuna masu shaidawa ala anfusukum bisa ga kawanan ku thumma antum haula'i ثم توليتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إكراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما, كما فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون
ثم أنتم فننقود النندي يا هؤلاء يا قوة النجماء تقتلون أنفسكم كنا كشي كاوننكو يقتل بعلكم بعلا sashi yana kashe sashi wato rujuna fariqan kuna fitar da wata jama'a minkum daga cikin ku min diyarihim daga gidajensu tazaharuna kuna masu yin taimako fihi daga mutta'i akwai turmuza watta'i anan fil asala a cikin karatun fi za'i a cikin za'i aita tazaharuna ne wa fi qira'atin a wani karatu bi tahfifi aka saukake karatun ala hafsiha aka shafi ta'i daya aita ta'awanuna kuna neman taimako alaihim gare su bil ismi da saba ma Allah bil ma'asiyati da sabo wal udwani da shishigi az-zulmi shine zalunci wa in yatukum usara in sun zo muku suna ribabbin yaki wa fi qira'atin a wani karatu in ya tukum asara tafduhum sai ku fanshe su wa fi qira'atin a wani karatu aka ce tufaduhum ai tunqizuhum ku tsamar da su min al-asari daga riba ribe wannan na yaki bil mal ku bayar da dukiya aw gairihi ko ku wani wannan wa huwa shine mimma wahida alaihim abinda aka alkawanta zuwa gare su wa huwa aishanu shi wannan lamari muharramun alaikum abin haramtawa ne gare ku ihrajuhum fitar da su dinnan muttasilun wannan yana saduwa bi qaulihi da fada shi cewa wa tuhur juna kuna fitar da wasu daga gidajensu wal jumlatu jumla anan bainahuma tsakanin su i'tiralu aka ce wannan jumla ce wadda take mu'tarila ai kama hore matar fulfeda'i kamar yadda aka haramta barin fansa din nan bukanat quraizatu banu quraizatu sun kasance hala fula ausa sun saba ma kabila ausu wannan liru kabilan nariru kuma sun saba ma al hazaraju kabilan nan na hazaraju fa kana kullu firqin ya kasance kowane yanki daga cikin su yuqatilu ana yakata shi ma hulafa'ihi tare da mamayan shi wa yahribuna diyarahum suna rusa gidajensu wa yukhrijuhum suna kashe su bai za usiru idan amuri bance sojan yaƙi fadauhum sai su je su fanshe su wa kanu sun kasance idza su ilu in an tambare an tambaye su da matuƙatilunahum don me kuke yakata su wata fudunahum kuma ku zo ku fanshe su qalu sai su ce umarna an yi mana umarni ne bil fida'i da yan fansa bayu qalu sai a ce falima ta ga tulunahum to dan menene kuke yakata su waya quluna sai su faɗa haya an dan jin kunya an tastazilla hulafa'una dan kada halifofin mu ne su kaskanta bayan mu qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce afa tu'minuna bi ba'al kitabi yanzu za ku yi imani da sashen littafi وهو الفداء شيني فانسا وتكفرون ببعل هم كبتل شيء مساشا للتاجن وهو ترك لقتل شيني برن كسنن ولا إحراجي دكما فتد سود قداك ونانسو ولا مظاهرة دكما نيمان قدموا فما جزاء من يفعل ذلك منكم منين سكمكم وان دي أيكة إرن وانا أيكي دكتكنكو با سكمكو إلا هزيون باشي أغمد كنيا hawanun a game da walakanci wa zullun da kaskanci fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya wa qad huzu Allah ko ya kunyata su da katal quraizata da kashe bani quraiza wa nafayin naliri da korewa banin naliri ila sham suka koma kasar sham wa larabil jizyati kuma aka dora musu biyan haraji wa yawmal qiyamati rana alqiyama in an zo yuradduna za a mai da su ila ashaddil azabi zuwa ga mafi tsananin azaba ta Allah wa wallahu bi ghafilin Allah bai zama yana bari ba amma ya amaluna ga abin da suke aikatawa ya zo bil ya'i wa ta'i ko ya amaluna ko ta amaluna أولئك الذين اشتروا الآيات الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين سوني ودنا اشتروا الحياة الدنيا da suka sai rayuwar duniya bil ahirati da suka biya da ta lahira bi ana asaruha suka zaɓi rayuwar duniya alaiha akan rayuwar lahira to fala yukhaffafu anhum al'azab Allah bai masa saukin azaba wala hum yunsaruna kuma ba wani ne taimakon su yamna una babu wani mahanawa minhu daga barin azabar Allah ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم ارتكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
wanda kada ace na musa kitaba hakika mun baiwa annabi musa littafi a taurati shine a taura wa kafaina mun biyanta min ba'dihi bayanai bi rusulin da manzanni ay ataba'ana hum rasulan mun biyanta musu da manzo fi asar rasulan a gurbin wani manzo ma'ana daga wannan sai wannan wa atayna isa marbu isa ibn maryam al bayyinat shi kuma annabi isa dan na maryama mun bashi mu'jiza al mu'jiza ayati mun ba annabi isa mu'jiza ka ihya ila mauta kamar raya matacce wa ibra'ul akmahi da warkar da wanda yake makaho wal abrasi da mai ciwon kuturta wa ayyadnahu mun karfafe shi qawwaynahu mun karfafe shi bi ruhil qudus da ran nan na tsalki ai min ilahatul mawsufi daga raba abin siffantawa ila sifatu zuwa ga sifa ai ruhil muqaddasati ita ce rai wadda take mai tsarki jibril ana nufin mala'ika jibril shine ruhil qudus din nan da haratihi saboda zaman shi tsarkakakke ne yasiru ma'ahu yana tafiya tare da shi har su tsara duk inda ya tafi walam tastaqimu ai sai ba ku daidaito akan hanya ba afa kullu ma ja'akum rasulun shin duk lokacin da manzo ya zo muku jama'a ta hawa to yuhibbu anfusukum ga abin da rayukanku ba ta su min alhaqi na gaskiya istakabartum sai ku yi girman kai takabbartum sai ku yi girman kai anittiba'ihi daga barin bin shi jawabu kullama wannan jawabi ne na kullama wa huwa mahallul istifham shine bagiran nan na tambaya wal muradu bihi abin nufi da wannan tambaya dai at-tawbihu Allah yana zargin ku fa fariqan minhum wata jama'a daga cikin su kazzabtum sun karyata ka Isa kama annabi Isa wa fariqan wata jama'a kuma ta qataluna suna yaƙata junansu almalar umulari'i a nan ya zo li hikayatul halil maliyati dan ya ba da labarin halin abin da ya shuɗe ya shuɗe ai qatalatum kun yi kisa ka zakariya kun kashe annabi zakariya wa yahya da annabi yahya wa qalu wa qalu qulubuna qulub بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا للنبي sun faɗa ma ma'aiki mai tsira da aminci istihza'an magana ce ta isgilanci sai suka ce mashi wai qulubuna zukatan mu gulufun rufaffu ne jam'u a galafa jam'i ne na rufaffe ai magashatun abin lullubewa ce bi agadiyatin da wani rufi fala ta i ma ta qulu ba ta kiyaye abin da kake faɗa ko ka faɗa ba mu ganewa ƙala ta'ala sai Allah ya faɗa wal fa haka ba ya zo lil ilrabi don banki zance la'anahumullahu Allah ne ya la'ance su abu adahum ya nisanta su an rahamatihi daga barin rahamashi wa hazalahum kuma ya kaskanta su anil qabuli daga barin karbar gaskiya daga bakin annabi bi kufrihim saboda butulcin su wa laysa adamu qabulihim ai rashin karɓar su bai zamo ba li halalin fi qulubihim ga wani abin da yake sauka a cikin zukatansu fa qalilan ma yu'minuna ai kaɗan ne masu ba da gaskiya da Allah ma ma da kace ma yu'minuna za'idatun za'ida ce da ta'kidil qillati saboda karancin masu ba da gaskiya ai imanuhum imanin su kalilon kankane ne jiddan kuma kwarai walamma ولما ja'un جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
walamma ja'ahum kitabun lokacin da littafi ya zo musu min indillahi daga wajen Allah musaddiqun yana mai gasgantawa limama ahum ga abin da ke tare da su min taurata na taura huwa alqur'an shine alqur'an wa kanu sun zamo min qaudatun gabani ay qabla maji'ihi gabanin zuwa ne yastafatuhuna suna budawa ay yastansiruna suna neman taimako alallazina kafaru ga waɗannan da suka yi butulci ya kuluna suna cewa Allahumma ya ma'abudi bil haqqi ansurna Allah ka taimake mu alaihim ga waɗannan mutane bin nabiyil mabu'us ahir zamani albarkacin annabin da zaka aiko nan ƙarshen zamani falamma ja'ahum ma arabu yayin da abin da suka sani ya zo masu min al haqqi shine na gaskiya wa huwa bi isatun nabi shine aiko manzon Allah kafaru bihi sai kuma suka kafirce mu annabi hasadan dan hasada ga annabi wa haukan da kuma jin tsoro ala riyasati bisa da shugabancin su wa jawabu lamma jawabin nan na lamma al'ula ta farko dalla alaihi jawabu saniyati jawabin na biyu ya shirya akan na farko din fala natullahi ino Allah ta tabbata alal kafiri na bisa da kafirai بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
bisa mashkarau ba'u bihi an sahum abin da rayukan nan ta fita su yayi muni ay haza rabanta min sawabi na lada wa ma ma nan nikiratun nikira ne bi ma'ana shay'an ya zo da ma'anar wani abu tamyizun wannan rarrabewa ne li fa'ili bi isa ga fa'ilin nan na bi isa wal mahsusu zance mafi kebantuwa dai bi zammi akwai zargi an ya kafaru cewa suna kafir cewa ai kufaruhum butulcin su bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar min alqur'ani na alqur'ani bagayan dan zalunci mafa'ulun lahu wannan mafa'uli ne gare shi da yakfuru ga cewa kal yakfuru ai hasadan hasada ne ala an yunazzila Allah bisa da cewa Allah ya saukar min falalihi daga faralashi alwahi shine yin wahayi ya zo wannan bitta hasisi wata shididi ya saukar da shi alaman ya sha'ur risalati ga wanda ya so ya bashi aiki min ibadihi daga bayi ne fa ba'u sai suka dawo raja'u suka dawo da galabin da kushi min Allah daga wajen Allah bi kufrihim saboda butulcin su bima anzala da abin da aka saukar wa tankiru yin nikira anan ya zo litta'zimi domin girmamawa ne ala galabin bisa ga fushi yastahiquhu da suka cancance shi min qabul tun gabani bi taliyi at-taurata na sun da taura wal kufri kuma sun kafirce bi Isa da annabi Isa wal kafirina azabun muhin azabun walakanci ta tabbata ga kafirai zu ihanatin ma'abu zuciyar walakanci وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم
wai za kila lahum idan an ka ce masu aminu ku ba da gaskiya bi ma anzalallahu da abin da Allah ya saukar alqur'ani shine alqur'an wa gairihi da wani alqur'an qalu sai su ce nu'minu mun ba da gaskiya bi ma unzila alaina da abin da aka saukar gare mu ayat taurata shine at-taura qala ta'ala sai Allah ya ce wa yakfuruna suna kafir cewa alwawu wawi da kasa anan kace wa yakfuruna lil hali ta zo duna hali ne suna butul cewa bi ma wara ahu da abinda abaya ne ai siwa huwa ne shi aw ba da hukuku abinda zai zo bayan a tauran min alqur'ani na alqur'ani wa huwa alhaqu gashi ko gaskiya ne halin wannan hali ne musaddiqan yana mai gaskantawa halin saniyatun wannan hali ne na biyu muakkidatun yana mai karfafawa lima ma'ahum ga abin da ke tare da su kullahum to ka gaya musu falima takatuluna ay qatalatum anbiya allahi dan menene kuke kashe annabawan Allah min qabl tun gabani in kuntum sa mu'minina in kun zama masu ba da gaskiya bi taurata da at-taura wa qanna haytum fiha ai an hana ku a cikin cikin attauran aka ce ku ba kashe su an katalayan da ka kashe su wal hidabu sai zance ya tabbata anan lil mawjudi na ga ababen samarwa fi zamanin nabiyina a cikin zamanin annabin mu bima fa'ala aba'ahum ga abin da iyayensu suka aikata mere lahum bihi saboda sun yadda da wannan aiki wala kad ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تكلتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى النبي موسى يازو muku bil bayyinati da mu'jiza ay bil mu'jizati da mu'jiza kala asa ta mukassan da wal yad da hannu wa falakil bahar da ketawa kogi thumma tahastumal ijla ilaha sai kuka riki dan maraki kuka ce shine Allahnku min ba'dihi bayan tafiyar shi ay min ba'di zahabihi bayan tafiyar annabi Musa ila al-miqati zuwa miqati ne wa antum zalimuna kuna masu cutar kanku binti hazihi da rikon dan maraki ku ce shine Allahnku wa yaza hazna wa idza akarna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقط قل بيس ما يأمركم به إن كنتم قل بيس قل بيس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
wa iza hazna misaqakum lokacin da muka rige alƙawalin ku alal amali da yan aiki bi ma fi taurati da abin da ke cikin at-taura wa qad rafa'ana dura man ɗaukaka wani dutse fauqakum birbishin ku al jabala shine dutse hi na mutana'atum yayin da kuka ki min qabula hada ka karbar gaskiya li yasquda alaikum dan dutsen ya fado kanku wa qulna sai muka ce huzuma atainakum ku riki abin da muka ba ku bi kuwatan da ƙarfi da jiddin da ƙoƙari wacce hadin da ƙoƙari dai wasu ma'u kuma ku ji matu maru na bihi abinda ake muku umarni da shi sama a ƙabulan ji irin na karɓa ƙalu sai suka ce same na ƙaulaka mun ji abin da kake faɗa wa a sai na amurka amma mun saba mu umarninka wa ushribu aka cuɗanya al'ijila san bautan nan na ɗan maraƙi fi qulubihim a cikin zukatansu aya halada hubbuhu qulubahum kan ɗan maraƙin nan ya cuɗanya da zukatansu kama yawa halatu sharabu kama yadda ake cuɗanya abin sha bi kufrihim saboda kafircewarsu kullahum ko ka gaya masu bi isa ma shay'an ya amurukum bihi imanukum abinda imanin kuke muku umarni da shi yayi muni kwarai ya zo duk taurata a cikin at-taura ibadatul ijl shine botan nan na dan maraki abin yayi muku muni in kuntum mu'minina biha in kun zama kun kun imani da wannan dan maraki kama za'amtum kama yadda kuke rayawa al ma'ana ma'ana shi dai lastum bi mu'minina ba ku zama masu ba da gaskiya ba da annal imani biha cewa imani da ita la ya'muru ba ya ba da umarni bi ibadatul ijr da bautar dan maraki wal maradu abin nufi dai da karatun aba'uhum ana ba da tarihin iyayensu ne ai fa kazalika antum haka nan kuma diyan nasu lastum bi mu'minina ku zama kun ba da gaskiya ba bi taurati da littafin at-taura wa kad kazzabtum muhammadan dan kun karyata annabi muhammadu wal imanu biha shi ku wanda duk imani fa da at-taura la ya'muru bi takzibihi at-taura ba ta nuni da ka karyata zuwan manzon Allah wallahu ka gaya masu walin kanat lakum darul akhirati inda Allah ya khalisatan min dunin nasi fatamannaw al maut in kuntum sadiqin walin kanat
kullahum annabi ka gaya masu in ka lakum darul akhirati in gidan lahira ya kasance naku ne aila jannatu ku adda aljanna inda lahi a wajen Allah khalisatan wadda take tsalkakakkiya ay khasatan ku aka kebe mu aljanna din min dunin nasu banda sauran mutane kama za amtum kamar yadda kuke faɗa to fataman nawul mauta ku yi gurin ku mutu mana in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya cikin cewa ku yan aljanna ne ta'allaka wannan yara ce ne bi tamannihi da da gurin nan da suke yi a sharɗani akwai sharuɗa biyu ala annal awwala sharaɗi na farko ƙaidon da baibayi ne fissani a cikin na biyu ai in sadaqatum in kun gasganta fi za'anikum a cikin riyawaku anna halakum cewa aljanna ta ku ce wa man kana lahu wanda ko duk da ta zamo gare shi yu asiruha to sai ya zaɓi ya mutu kawai dan ya tafi aljanna wal muwassilu ilaiha abinda zai sa a shiga aljanna din almautu shine mutuwa ai sai an mutu ake shiga to fa tamannahu kuyi burin mutuwan mana ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا حق abada ba yahudi ba ya burin ya mutu bima kada mata aidiyan saboda abin da hannayensu ta gabatar min kufrayam shine kafircewa su bin nabiyi da annabi alamus kalzimi wanda yake abin lizimtawa li kazibihim saboda karyatawarsu wallahu alimun Allah ko masani ne bi zalimi na ga azzalumai ai da kafirina su ne kafirai bai jaziyam zai musu sakayya da irin aikin su ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزعزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولا تجدنهم والله ذاك ساميس لا مقسم وانا لا مين نرنسوا أحرص الناس su ne mafi kurumcewa mutane ala hayatan bisa ga rayuwa wa harasa kuma su ne mafi kwaɗayi min allazina asharaku da waɗannan da sun kai shirka alamun kiri na labasa masu musun tashin alkiyama ala yaha gare ta lailimihim saboda sun sani bi anna masiruhumun nar in sun mutu dai makomarsu wuta dunal mushriki na banda mushrikai la'in karihim saboda musun su lahu gare shi ya waddu ya tamanna ahaduhum ɗayan su yahudawan yana guri lauyo ammaru alafa sanatin da Allah zai raya shi shekara dubu yana buƙatar haka lauɗin nan masdariyatun masdariya ne bi ma'ana an wahiya ita bisa lafi hada sadar da ita fi ta'awila masdaran a cikin tawilin nan na masdari mafa'ulu yawaddu shine fi'ilin nan na yawaddu wa ma huwa ai bai zamo ba ai ahaduhum ɗaya daga cikin su bin muzahhazihi yana mai nisanta shi mubidihi yana mai nisanta shi min al'azabi daga barin azaba an nare ta wuta an yi ammara cewa a raya shi fa'il muzazihi wannan shine fa'ilin cewa ka muzahhazihi ai ta amiru raya shi wallahu basirun Allah mai gani ne bima ya amaluna ga abin da suke aikatawa ya zo bil ya'i wa ta'i fa yujazihim sai ya masa sakamako da irin aikin su qul man kana adwan li jibril fa innahu nanzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin
wasa ala ibn suriya nabiyya cewa ibn suriya ya tambayi manzon Allah au umara ko ko sai da na umaru ne ya tambaya aka ce shakkun minan rawi amma ya ci bil wahayi wane ne ke zuwa da wahayi min al mala'ika cikin mala'iku fa qala sai ya ce mashi jibrilu mala'ika jibrilu ne faƙala sai shi ɗan suriya ya ce ma annabi huwa a duwana ai jibrilu maƙiyinmu ne ya ci bil azabi don matsalar jibrilu yakan zo da ayar saukar da azaba walau kana mika'ila da mika'ilu ne ke zuwa da wahayi amanna sai mu ba da gaskiya da kai annabi da annahu dan cewa shi mala'ika mika'ilu ya ci bil hizbi yana zuwa ne da tsatse ma'ana yana da zuwa da maganar ruwa wasulmi ko ko a yi gyara fa nazala sai Allah ya saukar da aya ya ce kullahum annabi gaya masu man kana aduwan li jibrila duk wanda ya zama makiyin mala'ika jibrila to fal ya mutu gaizan ya mutu dan bakin ciki fa innahu cewa shi na zalahu shi ya saukar da shi ayatul qur'ani shi ya zo mana da alqur'ani ya saukar da shi ala qalbi ka bisa ga zuciyarka ya zo bi izni ai bi amrillahi da umarnin Allah musaddiqan yana mai gaskantawa lima bayyana yadayhi ga littafan da suka zo gabanin shi ai qabalahu gabanin shi min alkutubi daga littafai hudan kuma shi alqur'ani shari'a ne min ralalata daga barin aikin bata wa bushara kuma bushara ne bil jannati da shiga aljanna lil mu'minina ga waɗanda suka ba da gaskiya man kana من aduwwan كان lillahi عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدوا للكافرين man kana aduwan lillahi duk wanda ya zama makiyan Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa jibrila kuma ya zama makiyi ga mala'ika jibrilu ya zo da kasar jini a ce jibrila wa fatiha ha ko a ce jabra'ila bila hamzin ba da alhamza ba wa bihi ko ko a yi da alhamza a ce jabra'ila din biya'in da ya'i wa duna ha ko kuma da bayan ya'i wa mikala da mala'ika mika'ilu adafun wannan ƙarin bayani ne alal mala'ikati bisa ga mala'iku min adafi da khasi daga adafi wanda yake keɓaɓɓe alal ami bisa ga kowa da kowa wa fi qira'atin a wani karatu aka ce mika'ila bi hamzin da alhamza wa ya'in da ya'i wa fi wara a wani karatu bila ya'in babu yayi aka ce mikala kawai fa inna allaha duwan allah baki ne bil kafirin ga kafirai aw qahu ya abkad da shi mawqi'a wurin afkawa lahum gare su bayanan wannan ƙarin bayani ne aka yi li halihim ga irin hali na munafiqai da kafirai ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك يا محمد يا النبي محمد أن سفكر مك da ayatin ayoyi bayyanatin waɗanda suke tsakar sarari ai walihatin waɗanda suke tsakar sarari halin wannan hali ne raddan dan mai da zance da kawai irin suriya ga zancen nan na dan suriya da yayi lin naga lin nabi ga annabi muhammadu yace mashi wai ma je ta nabi sai kai annabi baka fazo mana da komai ba kuma ya faru biha ba mai kafir cewa zuwan manzon Allah da alqur'anin nan illa alfasiquna sai dai fasikai kafaru waɗanda suka kafir ce biha da ita awa kullama أو كلما آهدوا آدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Na'am. wa kullama ahadullaha duk lokacin da suka yi alkawali da Allah ahadan alkawali alal imani cewa za su bada gaskiya bin nabi da manzon Allah in haraja in ya fito awin nabi ko ko annabi Allah ya awinu alaihi la mushrikina ba za su taimaki mushrikai ba akan a taba annabi na baza ay darahu fariqun minhum wasu jama'a daga cikin su jefar da wannan alkawalin da naqalihi su walwale wannan alƙawali jawabu kullama shine jawabin nan na cewa ka kullama ahadu wa huwa mahallul istifham wannan bagire ne na tambaya al'in kari na masu ba su ba haka ba ya zo lil intiqal domin cirantawa ne aksarahum mafi yawan su la yu'minuna ba su ba da gaskiya da Allah walamma ولما rasulun جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون walamma ja'ahum rasulun bijan da manzo ya zo musu ne inda Allah daga wajen Allah Muhammadu shine annabi Muhammadu musaddiqun yana mai gaskatawa lima ma'ahum ga abin da ke tare da su na za na baza fariqan wasu jama'a sai suka jefar min allazina utul kitaba daga waɗannan da aka ba su littafi kitaballahi littafin Allah ayat taurata shine at-taura suka jefa tawara a zuhurihim bayan bayan su ai lam ya'malu ba su yi aiki ba bi ma fiha da abin da ke cikin attauran nan min al-imani da bayar da gaskiya biyar rasuli da wannan manzo wa gairihi da wani nai ka nan ka ce su la ya alamuna ba su san ma fiha abin da ke cikin littafin attaura ba min annahu nabiyyun cewa annabi muhammadu annabi ne haqqan wanda yake na gaskiya aw annaha kitabullahi ko ko cewa ita attauran nan littafi ne na Allah wattaba واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تخفوا فيتعلمون منهما ما يفارقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدورهم ولا ينفعهم ولا قد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من قلق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين wataba'u sun bi adafin wannan adafi ne ala na baza ma ta talo shayadinu abinda shaidanu suke karantawa ayi talata shayadinu shaidanu suke karantawa ala ahadi mulki sulaimana lokacin mulkin annabi sulaimana mina sihiri na sihiri wa kanat ta zamo da fanatu sun turbade shi ta ta kursiyi karkashin kujerar shi ta mulki lamma nuzi a mulkahu sadda aka sharantar da mulkin shi au kanat ko ko ta zamo tastarqa sam'a kana mai sata ji wata lumma ilaihi sai ta zo ta tara zancan gare shi a kazi ba na karyace karyace wato liqihi sai su jefa wannan zantuka idal kahanata zuwa ga bokaye fayo dawwinulahu sai su dawwamar da wannan zance ma'ana su rubuta shi ya zama littafi wafa sha zalika wannan ya watsu wa sha'a ya watsu annal janna cewa wai aljannu ta alamul gaiba sun san abin da ke boye fa jama'a sulaiman al kutuba sai shi annabi sulaiman ya tara wannan takaddu nasu wada fanaha ya turbuta takaddun falamma mata yayin da ya tafi gidan rahama dallatu shayadinu alaiha sai shedannu suka shiryar da su zuwa zuwa ga inda aka rufe wannan takardu suka shiryar da annasa mutane fastara juha sai mutane suka fito da takardun fa wajadu fi hasira sai suka samu sihiri a cikin takardun maqalu sannan sai suka ce inna ma malakukum sannan dai mallakakum bi haza ya mallake ku ne da waɗannan sihiri irin nashi fa ta'allamu ku ne sanin sihirin wa rafalu kutuba anbiya'ihim sai suka kakkaɓe littafin annabawansu ƙala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce tabarai a can don kubutarwa da sulaimana ga annabi sulaimana waraddan da mai da zance alal yahuda ga su yahudawan nan fi qaulihim inda sun ka ce unzuru ku yi dubi ila muhammadin zuwa ga annabi muhammadu ya zukuru sulaimana yana ambaton annabi sulaimana fil anbiya a cikin annabawa wa ma kana a shi muhammadun nan fa bai zamo ba illa sahiran ba ce mai sihiri ne ba ma kafar suleiman Allah ya ce annabi suleiman bai aikin kafirci ba ai lam ya amala sihira bai yi sihiri ba la'annahu kufrun dan shi sihiri kafirci ne walakin sani dai ashiyadi na su shaidanun nan kafaru su suka yi aiki na butulci ya zo ta shiridu wa tafifi yu'allimuna an-nasa sihira tana sanar da mutane yadda ake sihiri jumlatuhum wannan jumla ne halun kuma hali ne min al-lamir kafaru daga cewa kannan kafaru wa yu'allimunahum kuma suna sanar da su ma wanzila abinda aka sabkar Allah malakaini da sarakuna guda biyu al ay alihima sun yi masa cushen sani mana sihiri na sihiri wa ƙwarya an yi wani karatu da kasarar lami da yawa lamin nan kisara alka'inina waɗanda suke matabbata bi babila a babila bi baladin baladun shi babila din nan wani gari ne fi sawadil iraki a kasar iraki haruta wa maruta su ne sarakunan da haruta da maruta badalin wannan musanya ne awa dafa bayanin ko ƙarin bayani ne lil malakai na ga su sarakunan nan guda biyu qala ibn abbas malam dan abbas yace huma sahirani ai da haruta da masu maruta din nan masu sihiri ne kana sun kasance yu'allimani sihira suna sanar da ilimi na sihiri wakila aka ce malakan a mala'iku ne guda biyu unzila da suka sauko li talimihi dan sanar da shi ibtila an dan jarabawa linnasu ga mutane minallahi daga wajen ubangiji wa ma yu'allimani ba su zama suna sanarwa ba min ahadin ga wani daya hatta ya kula sai sun faɗa lahu gare shi nushan suna masu yi mashi nasiha kafin su sanar da shi inna ma na hana fitinatun su ba haruta da maruta sai su ce maka mu fa fitina muke baliyatun wata musiba ce mu minallahi daga Allah linnasu zuwa ga mutane liyan mutahinahum dan ya jarabci mutane bi ta'alimihi da sanin sihiri faman ta'allamahu wanda duk ya san ilimin sihiri kafara ya kafirce mu Allah waman tarakahu wanda ko ya bashi fa huwa mu'minun shine ya bada gaskiya da Allah to fala ta kafar kada ka kafirce bi ta'alim bi ta'allumihi da neman sanin shi fa ina aba in mutun ya ki ila ta'alimi yace a shi yana son ya san sihirin Allah ma to sai su koya mushi ilimin sihiri bai ta'allamuna suna neman sani minhu ma daga gare su ma yufarriquna bihi abinda suke rarrabewa da shi bainal mar'i wa zawjihi tsakanin mutum da mata tai da an yabuge la kullan ila al-ahari shine mata ta ki miji miji ya ki mata daga nan sai rabuwa wa ma hum ai ba su zamo ba ai saharatu masu sihirin nan bilazi na bihi ai ba su iya cutarwa da sihir da wannan sihiri nasu min wannan za'idatun za'ida ce min ahadin wani daya ko sun yi sihirin sun yi aikin banza illa bi iznillahi sai abin da Allah ya so bi iradati yi da nufin shi abin da ya so ya faru shi zai faru wa ya ta'allamuna kuma suna neman sanin ma rum abin da zai cutar da su fil ahirati in an zo ranar lahira wala yanfa'um kuma wannan sihiri bai masu amfani wa huwa sihiru shine sihirin da suke yi walaƙad lamu ƙasamin wannan rami ne na rantsuwa walaƙad alimu hakika sun yi sani ayar yahudu su yahuda wannan laman lamu wannan lami ibtida'un fara zance ne mu'allaqatun abin ratayawa lima qabla haza abin da yazo gabanin ta wa man ita ko man din nan ta biyu masuratun masul mausuliya ce liman ishtarahu ga duk wanda ya kagi sihiri ai tarahu ya zaɓi sihiri a wasta wadalahu ko koyan musanya shi da kitabin lahi da littafin Allah malahu min halakin to duk mai sihiri ya tabbatar da baya da rabo fil ahirati an zo ranar lahira nasibin baya da wani rabo fil jannata a gidan aljanna wanda bi isa ma shay'an sharahu ai abin nan da suka kirkiro ko suka siyo yayi muni kwarai ba ubi an fusahum da suka sai da kawunan su da shi ai sharina suna masu yin nuni ai hazza ha garabansu min al'ahiratin ranar ƙarshe an ta'allamuhu cewa su san shi hai su a wajaba lahum wannan lokacin da Allah ya wajauta musu shiga wuta laukanu ya alamuna da sun zamo sun san haka nan hakikatan hakikanin ma ya siru na ilai abinda za su koma gare shi min azabi na azabar Allah ma ta'allamu wallahi da ba su nemi ilimin sihiri ba ولو أنهم آمنوا وتقوا لمصوبة من عند الله لو كانوا يعلمون ولو أنهم
walau annahum da aka ce su ayal yahuda yahuda wannan amanu bin nabi sun imani da manzon Allah wal qur'ani da alqur'ani wattaqau iqaballahi sun ji tsoron azabar Allah da tarki ma'asihi da barin saba ma Allah da sihiri da sihiri wa jawabu law jawabin nan na law cewa ka law ai mahzufan abin shafewa ne ai la usibu da an basu sakamako dalla alai ya shirye kisa gare shi la masubatun da sun samu sakamako sawabun sakamako na lada wa huwa mubtada'un wannan fara zance ne wallahu fihi lamin da yazo a cikin shi da tace la masubatan ya zo lil qasmi domin rantsuwa ne da sun samu lada lada min indillahi daga wajen Allah hayrun shi yafi habaruhu labarin shi ya zo min ma sharau bihi anfusahum ga abin nan da suka musanya da kawunan su law kanu ya'lamuna da sun san haka nan annahu hayrun cewa shi yafi alheri gare su lama asaru alaihi ai da ba su zaɓi sihiri suka bar rabon lahira ba يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقلوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la taqulu lin nabiyyi kada ku faɗa ma annabi ku ce masa ra'ayana kiyayen mu amrun wannan umarni ne min al mara'ati daga kiyayewa wa kanu sun zamo ya na lahu zalika suna gaya ma annabi ra'ina ra'ina wahiya ita ko ra'ina bi lugatil yahudi a lugata yahudawa sabban kamar zagi ne mina ra'unati daga cewa ka ra'unati shine ra'ina fasurru sai suka yi farin ciki bi zalika da wannan magana wa hadabu bi hannabiyu sai suna yin zance da annabi da wannan kalma ta ra'ina bano hiya lil mu'minuna anha sai aka ce mu'minai su daina ce masa haka nan wa qulu su faɗi badalaha musanyar ra'ina su ce unzurna annabi ka saurara mana ay unzur kai tsokaci ilaina gare mu wasu ma'u ku ji ma tumaruna bihi abinda ake muku umarni da shi sama kabulin ji irin na karba ba a ji a watsar ba wala lil kafirina azabun alimun azaba mai radadi ta tabbata ga kafirai ulamun abin radadawa huwan naru shine wuta ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim na'am ma ya wadda lazina kafaru waɗannan da suka yi butulci ba su guri min ahlal kitabi daga ma'abuta littafi wala na mushriki na koko mushrikai min al-arabi daga larabawan kawai adafon wannan ƙarin bayani ne ala ahlal kitabi wa min ita ko min ta zo lil bayani domin bayani ne an yi nazzara alaikum a sabkar gare ku min za'idatun za'ida ce min khairin na alheri wahayin shine wahayi min rabbikum daga wajen ubangijinku hasadan dan hasada lahum lakum gare ku wallahu shi Allah ya khatassu yakan keɓance man ya sha wanda ya so bi rahamatihi da rahamashi ai nubuwatihi annabci dai wallahu Allah zullu falali ma'abucin baiwa ne Allah azimi wadda take mai girma ma'anan sa صل على سيدنا محمد الفاتح ناصر بالحق بالحق والحق فلا خلاف المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد مثله بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله